أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shugabanni masu girma manyan malamai yan uwana almajirai masoya Allah masoya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hakan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya zurta mu nemomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala na faɗa a haƙƙin nemomin da yi mana yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin nemomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku iya kalle su ba babba daga cikin nemomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana babu kamar samuwar sayyidina maulana rasulullahi صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن ماذا الله صلى الله عليه وسلم شيني النعمة العظمى babban ni'imar Allah ka halittar Allah shine maza Allah dukkan wata ni'ima reshe ce ni'imar samuwar maza Allah ita ce babban ni'imar da ta haifar da dukkan ni'imomi domin ni'ima da yakan babu kamar ni'imar imani to amma samuwar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce dalilin mu samu imani samuwar manzo Allah shine dalilin mu samu musulunci samuwar manzo Allah shine dalilin dukkan abinda wata dan adam ya zama musulmi mumini mabi ɗaya daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan nimomin da ya samu ya same shi ne sanadiyyar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka yake abin murna abin farin ciki a duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana zagayowar lokacin da aka samu fiyayyen halitta ya zamo lokaci ne da za mu nuna murnanmu da farin cikinmu da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ya zagayo mana da lokacin da halitta Allah ta samu arzikin da ba taɓa samu ba halitta Allah ta samu arzikin da shine asalinta wannan ya zamo wajibi mu riƙa nuna farin ciki da godiya akan haka za a ga cewa yanzu rabi'ul awwal ya wuce rabi'ul sani ma ya wuce amma ana nana ta maulidi wannan magana haka ne kwarai da gaske abinda wannan ke karantar da mu cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kada dauka na rabi'ul awwal ne kadai a lokacin rabi'ul awwal kadai za a yi bayanin manzo Allah a'a ba haka bane shi rabiul awwal girmama shi ne ya zo da babban alkhairi to kada ya wuce hakanan ba a nuna wata murna ba cewa ya zo da babban alkhairi shi ne kawai amma manzo Allah sallallahu alaihi shi kowane lokaci ma na bayanin shi ne kowane lokaci na bayanin shi ne shekara ashirin da uku alkur'ani yayi yana bayani akan manzo Allah shekara ashirin da uku ba dare ba rana ba ba damina ba rani ba dari duka alkur'ani kowane lokaci yana bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kafin sauka alkur'ani ma kafin sauka alkur'ani at-taura da linjila da littattafan da Allah tabaraka wata'ala ya saukar daga sama tun kan alkur'ani bayanin manzo Allah suke yi tun kan alkur'ani bayanin manzo Allah suke don alkur'ani in yazo sai karanta mana cewa tun fa kafin alkur'ani ana nan ana bayanin manzo Allah har ma da sahabban shi yace Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيتي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سيد الله تبارك وتعالى أم بشم الله يا أم بشم صحابي ya ta faɗin darajojinsu da halayensu da ɗabi'unsu sai da ƙashe ce wannan fasifarsu tana nan a cikin attaura kaga tun kafin alƙur'ani sifar manzala da sabbai na nan cikin attaura tun kafin alƙur'ani sifar manzala da sabbai da sabbai na nan a cikin injila shine zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil saboda haka abinda aka yi shekara 23 alƙur'ani na sauka kuma wasu littattafai suka yi shekaru suna sauka Allah tabaraka ta'ala na saukar da su da bayanin darajoji da halaye da ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana karantarwa manzo Allah na kowane lokaci ne iya shi rabiul awwal kamar sunna ce ta Allah in Allah ya bada wani alkhairi a cikin wani lokaci ke bantacce to in lokacin ya zagayo ba za a mance ba sai a yi wani abun da lalle ba a mance da abun da aka samu a irin wannan lokacin ba. Allah ne ba mu alƙur'ani a cikin watan Ramadan ne saukar da alƙur'ani ya ce shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan Ramadan shine watan da Allah ya saukar da alƙur'ani to saboda Allah ya saukar da alƙur'ani rahama lamba ta biyu shine alƙur'ani to saboda Allah ya saukar da shi a Ramadan duk ma Ramadan irin shi in ya zagayo sai Allah ya ce to ai azumi ai azumi ومن شهد منكم الشهر فليصمه duk wanda ya halarci da rayuwarsa ya halarci wannan wata na ramadana to ya azumi don nuna murna da farin ciki an samu qur'ani cikin irin wannan wata ba ko wannan watan bane da aka fi alqur'ani shi watan da aka fi alqur'ani ya wuce shekaru da yawa amma duk irin shi in ya zaga sai an yi azumi sai an ta yawan ibadu ana ibada ana sallah ana karatun qur'ani ana azumma amma in lokacin yayi alullunka a yi ta tahajjudi a yi ta tafsiri a yi ta karatu alkur'ani a yi ta sadakoki a yi ta ayyuka na alkhairi duk ne suke karantawa murna da farin ciki an samu alkur'ani saboda haka sai ya zama sunna ta Allah duk aka samu wani alkhairi a wani lokaci to in irin wannan lokacin ya zagayo za a raya lokacin da wata ibada da za ta karantar da cewa alkhairin da aka samu irin wannan lokacin fa to ba a mance ba alherin da aka samu a irin wannan lokacin ba a mance ba za ka alkhairin da muka samu a rabi'ul awwal na samu manzo Allah sallallahu ta'ala sallam Allah ba mu manta ba don haka ga mun zauna muna ambaton darajoji waɗanda suka zo cikin alqur'ani da darajoji waɗanda suka zo cikin hadisi da darajoji waɗanda suka zo daga manya-manyan shugabanni malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wannan shine maulidi wanda kamar yadda nace ko da yaushe lokacinsa ne alhamdulillah saboda rana kuma an gabatar da jawaboba a ko da na zo shugaba mai girma yana magana a kan ɗabi'u da halayen manzo Allah sallallahu ta'ala sallam waɗanda duka duk wanda ya kalli maulidi da insafi kallo na adalci wallahi ba yadda za a iya soki maulidi ko da da aka fa domin babu abun da ke cikin maulidi wanda yake wannan abun kyama ne da za ka iya nuna yanzu dai a taru an karanta qur'ani an addu'a an karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an tashi ana cewa mutane su zama na kirki su zama irin tarbiyyar manzo Allah manzo Allah mai gaskiya manzo Allah mai amana manzo Allah mai tsananin tsoron Allah manzo Allah mai tsananin tausayi mun ji tausa annabi sallallahu alaihi wasallam har ga dabbobi har ga duk halitta Allah ga baki daya wannan shine manzo Allah ya karanta sai ana cewa al'umma ta zo ta yi koyi da ɗabi'un nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a taho a ji ba a'a a taho a ji kuma a aiwatar a taho a ji a aiwatar manzo Allah ya fi kowa tsoron Allah haka in an ji manzo Allah ya fi kowa tsoron Allah to a taho a saurara in aka saurara kuma a ɗabbaka a kwatanta tsoron Allah tsayawa inda Allah ya ce hannuwa ga barin abin da Allah ya ce aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni wannan shine ake karantawa a wajen maulidi to don Allah menene illa wannan sannan kuma kamar da aka nema a wannan shekara shi ma za a yi tabarruki ne da karanta wani abu daga cikin littafin ashifa بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم wanda duk bayanan nan da ake yi ala manzo Allah sifofin manzo Allah dabi'un manzo Allah da sauran abin da ya shafi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gabaki daya to ita a shifa kamar kundi ce kamar kundi ce ta kunshe komi a ciki don haka malamai ma na sira suna ɗaukata a matsayin mudawwana ta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka san mudawwana ta fiqhin malikiya to ita ma wannan ashifa a matsayin mudawwana take tafsira sai dai a shiga ciki a tato a rairayo abin da ake so a rairayo a yi magana a kan shi amma ta kunshi komi jawanibin na jawanibu na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gwargwado don haka abin da aka zaɓi za a karanta shi ne luzumu mahabbatihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yabamcin watan son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duka waɗannan darussa da ake karatu manzo Allah ga halayensa ga sifofinsa ga abubuwan da suka shafe shi ga darajojin shi ga girman shi ga mu'jizozin shi duka waɗannan ana karantawa abin da ake so natijar ƙarshe da waɗannan darussan za su samar shine kyakkyawar soyayya tatattar soyayya ga janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin in ka ji manzo Allah fi kowa tausayi za ka so shi in ka so shi to za ka ƙara son shi in ka ji an ce manzo Allah fi kowa kyauta za ka so shi in da ma ka son shi za ka ƙara son shi in ka ji an ce manzo Allah fi kowa tawazu'i shi ne fa wanda Allah ya duniya da lahira saboda shi Allah bai yi wata halitta wadda ta kai shi daraja ba ko kusa amma tare da haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in yana tawazu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala watan abin akwai akwai abin akwai al'ajabi to in ka ji manzo Allah mai tsannin tawazu'i ne sai ka ji kana tsannin son Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kenan duka darussan da ake karatu a wajen maulidi na tijar su samun mahabba soyayya manzo Allah soyayya manzo Allah to da haka sai Imam Al-Qadi iyali ya mu wannan sashi watan shiri na musamman ita kanta soyayyan nan shi me matsayin ta addini son annabi me matsayin shi addini ganin dama ne a'a an so ka so annabi wannan musahabi ne ko ko a dole dole ne ba zaɓi bane ba ganin dama bane son annabi sallallahu ta'ala sallam ga duk wanda yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da kai imamu qadiyan ne fasali musamman da ke magana akan lebemin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka game da aka sani ita ashifa ta kunshi kismi hudu ce kismi hudu kowane kismi akwai babo ba a karkashin kismin kowane babi akwai fasulla a karkashin babin kamar yadda can a muqaddima za ka ji ya faɗi ismi kaza yana da babi kaza to babin farko nashi na da fasali kaza babi na biyu yana haka dai ya bi a shifaɗin gaba ke ɗaya fusul ce da abuwa da kuma aksam to wannan fasali watan na farko kenan yana magana shine juz'i na biyu na ashifaɗin yace luzumu mahabbatihi lazimcin son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قال الله تعالى أبنجي تبارك وتعالى شيء ولن كان آباؤكم و... ولن... ولن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إمام القاضي يلسي فارا دشيوا تو وجب شنصن النبي دقى القرآن يتسو دقى القرآن مكسام دولا دولا أسوء النبي ba wai a so annabi ba a ta son annabi fiye da kowa a ta son a so annabi wannan an wuce wannan magana duk wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullahi wannan dole shi su annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda wannan aya ke kira zuwa gare ta an wuce magana a so annabi a a fi son annabi fiye da kowa mutum ya fi son annabi fiye da mahaifin shi ya fi son annabi fiye da ɗansa ya fi son annabi fiye da matarsa ya fi son annabi fiye da dukiyarsa ya fi son annabi fiye da kowa fiye da komai ya fi son annabi fiye da rayuwa ta yi da ke tsakanin hakarkarinsa. wannan abin da wannan aya take nufi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce ka faɗa musu ya rasulullahi in kana aba'ukum idan dai iyayen da suka haife ku wa abna'ukum da ƴaƴan da kuka haifa wa ikhwanukum da ƴan uwanku na zumunci wa azwajikum da mat- da matekunku ma'ana ma- matayenku wa ashiratukum da kuma danginku zumanku inda kuke da zumunta da su wa amwalun iqtaraftumuha da kuma wata dukiyar da kuke tsururi wa amwalun iqtaraftumuha da kuma dukiyoyin da kuke tsururi da kuma masakinu tardaunaha da kuma wasu manya-manyan gidajen da kuka zaɓa kuka gina da kuma wasu jaruka da kuke da su a makka su kuka zaɓa a kan Allah da manzan Allah to fata rabbasu ku saurara abin da zai same ku ku saurara abin da zai same ku inda kun fi son iyayenku a kan manzan Allah kun fi son ‘ya'yanku a kan manzan Allah kun fi son danginku kun fi son matanku kun fi son dukiyoyinku kun fi son wani jari da wani kasuwanci akan manzon Allah to duk waɗanda suke haka fata rabbasu Allah ya ce manzon Allah ka faɗa musu fata rabbasu ku saurara hatta ya ce Allah bi amri inda kaji Allah ya ce fata rabbasu abinda zai biyo bayan fata rabbasu bai da kyau ba abinda zai biyo bayan fata rabbasu bai da kyau waɗannan fa a gane ba wai ba su son manzon Allah ba a fifita wani abu suka yi akan manzan Allah sun fi son wancan abin akan manzan Allah amma dibinar kon da Allah ya ce fata rabba su ku saurara yace hatta ya'ti Allahu bi amrihi ha Allah tabaraka wa ta'ala ya zaike da al'amarin sa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah tabaraka wa ta'ala bai shirye da fasikai kaji nan kai tsaye Allah ya musu hukunci duk wanda ya fi son baban shi akan manzan Allah fasiki ne wanda ya fi son ɗansa a kan manzo Allah fasiki ne wanda ya fi son dukiyarsa ko matansa ko ƴan uwansa ko jarinsa ko wani kanta mai gida da yayi ya fi son sa a kan manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fasiki ne wallahu la yahdi qawmal fasiqin to shine imamu al-qadi iyali yace to wannan fakafa bi hadha haddan wa tanbihan wannan aya in babu wata ayar da ke magana akan aso manzon Allah ko a ta son manzon Allah ba wata aya wannan kadai haka fata isa kwadai tawwa akan son manzon Allah wa izami sadariha kuma ta isa nuna girman darajar soyayyar manzon Allah wasu haƙaƙin laha kuma ta ishi wannan aya ta ishi bayani akan watan cancantar sa alaihi salatu wassalam laha ga wannan soyayya in qarra'a ta'ala man kana maluhu domin wannan aya Allah tabaraka wata'ala na zargin man kana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilayhi min Allah wa rasulihi duk wanda dukiyarsa da iyalin shi da ƴaƴansa su ya fi so su suka fi soyuwa gare shi min Allah wa rasulihi fiye da Allah da manzon Allah to duk wanda ya haka Allah tabaraka wata'ala ya zarge shi sannan wa au'adahum bi qawlihi ta'ala kuma ya musu narko bi qawlihi ta'ala da zancensa madaukakin sarki me narkon da ya musu ma'ana alƙawalin azaba yace fata rabbasu hatta yati Allah bi amri ku saurara har Allah tabaraka wa ta'ala zo da al'amarin sa summa fasaqahum bi tamamil ayati sannan da ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya fasikantar da su yace fasikai ne waɗanda suka fi son wani abu akan Allah da manzon Allah وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله sannan kuma Allah tabaraka wataala ya sanar da su su fasani suna fa cikin batattu wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shirye da da daga wanda kaji an ce ba a shirye da shi zama batacce ne kenan batacce ne ana nuna yana cikin bata to kuma batar wadda take Allah zai shirye da shi mutukai yana kan wannan tafarki na ta wani abu akan Allah da manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu to wannan ita ce ayar da Imam Al-Qadi Iyaliya gabatar da ita ta zamo shimfiɗa a wannan fasali da ke bayani akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajabcin son Annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازنيه وهو مما قرأته على غير واحد قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين wannan imam al-qadiyar sai da ya kora saboda malamin hadisi ne na kin tsarawa sai da ya kora isnadin wannan hadisi hatta kan imam al-bukhari hatta kan anas ibn malik radiyallahu anhu abinda anas ibn malik ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku imanin shi bai cika wasu fassara ai la yakmulu imanu ahadikum shine ma'ana wasu suka ce a'a ima la yu'minu ahadukum bai ma da imanin kwata-kwata da haka shi wanda ya taho sai dauki wannan wannan fasara sai ce ta kalla anil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli ghadin wara'ihi eh kaza mu fi shay'an siwahu law annahu fushashatu nafs al-mar'i bayna jawanihi har wanda ya zabi wani abu akan manzon Allah ko da ran shi ce dake tsakanin hakarkarin sai ya zabe shi akan manzon Allah ta kalla anil imani dan manzon Allah ce la yu'minu ahadukum ɗayan ku bai da imani ɗayan ku imanin shi bai cika ba to ko wannan fasarar da aka ɗauka ta baya cewa bai cika ba ai ba wanda yake son ta waya kowa yana son cika komai yana son ya cika balle abin da yake abin kirki kuma balle imani maza Allah ce ɗayan ku imanin shi bai cika hatta akuna habba ilaihi sai na zamo ni ya fi so min waladihi bisa ga 'ya'yansa wa walidihi da kuma mahaifansa wannan sai ajma'in da mutane dukkan su gaba ke da wannan hadisin bukhari ne wa an abi huraira ta nahawahu haka nan an karbo daga abu huraira nahawahu kwatankwacin wannan hadisin na anas ibn malik radiyallahu anhu wa an anas radiyallahu ta'ala anhu anhu sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار wannan hadisi na Anas ibn Malik ne radiyallahu anhu abinda Anas yace ya ji daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace salafun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku sadoji guda uku dabi'u guda uku duk wanda ya same su ya samu natijar imani an tace komi an ba shi tataccen imani ya same shi shine halawatul iman ya samu natijar imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace na farko dai an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamo Allah da manzon Allah ya fi so fiye da duk abin da ba su ba in mutum ya ji ya fi son Allah da manzon Allah fiye da duk abin da ba su ba abin nan da ba su ba ko da rayuwa ta ce ya fi son manzo Allah a kanta to ya samu garbin imani ya samu garbin imani kad waje da halawatul imani kenan da haka na na na na biyu kuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan kuma ya so mutum ya ji bai da wani dalilin son shi sai dan saboda Allah kawai waje da halawatul imani shi ma ya samu garbin imani sannan kuma wa an ya karaha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar ya kyamaci komawa cikin kafirci kamar yadda yake kyamar yake kin a jefa shi wuta yana kin ya koma kafirci a wata riwaya ma ba'da an an tazahu Allah ya kyamaci komawa kafirci bancin Allah ya mai arzikin tsamar da shi daga wancan kafirci zuwa imani to ya kyamaci komawa kamar yadda yake kin a jefa shi wuta shi ma wannan hadisin bukhari ne na salafin man kunna fihi wajada halawatul imani wanda maulana shi ibrahim radiyallahu anhu zaka ji yana tabbatar da wannan hadisi a cikin wasu baitota yana cewa ala fashhadu anni uhibbu muhammada wa abghadu kufranan kanarin talahhabu ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bal hamali sayuqabu duniya ta shaida ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ne na salatu man kunna fi wajada halawat al-iman وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن الحديث شيكم إمام والقاضي إيالي يا كاوشي رواية سيدنا عمر بن الخطاب شيء وترانا إن يتاشي سيينك أسانيدو كوي سيتفكي إيه wata rana kuma sai ya koro ai kaga wancan hadisi da zai koro na maganar watan watan la yubna ahadukum sai da ya koro isnadin shi tun daga malamin da ya karantar da shi ya mai watan ya zantar da shi wani hadisi ne abu ali al-ghassani har ya zuwa karshen hadisin to wani wuri kuma kawai zai yanko wata hadisin ne kawai kai tsaye ba tare da asani ba ka ganin babu isnado da za ka yi ya karbo daga anas ibn malik mana an ji daga anas ibn malik radiyallahu anhu a umar ibn khattab radiyallahu anhu annahu qala haqiqa abinda umar ibn khattab yace radiyallahu anhu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in yace wallahi ya rasulullahi kai na fi so fiye da komai kaga a fito a faɗi ana son annabi wannan sunna ce sunna ce a ce mutum ya ce ni ina son annabi ko mu masoya annabi ne mu masoya annabi ne Allah ka ƙara mana son annabi wannan duk sunna ce ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna faɗa wa annabi karara ba su koyo saboda in in soyayya ta yi kauri ta cika zuciya ba ta koyuwa in ta yi kauri ta cika zuciya ba ta koyuwa za ka sai na umaru bai iya koyo soyayya shi tsakanin shi da manzo Allah ba sai ne bayyana ce wallahi ya rasulullahi kai na fi so ya ce min kulli shay'in fiye da komi na fi son ka fiye da komi illa na tillati bayna jambayya in ba rayuwa ta da ke tsakanin haƙarƙari na ba rayuwar ta da ke tsakanin haƙarƙari na ita kaɗai na ware faɗa lahu nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake daidai nan Imam Bukhari shi ya rawace shi wannan hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi yace lan yu'mina ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi manzo Allah sallallahu alaihi yace ai umaru lan har abada har abada ahadukum ɗayan ku lan yu'mina imani ne bai cika imanin shi bai cika hatta akuna habba ilayhi min nafsihi sai na zamo ni ya fi so fiye da rayuwar nan tashi wannan da kake iminta kake ware ta ka ita kadai ita kadai ce baka shiga ba cikin min kulli shay'in to sai ka shigar da ita sai ya zan ka fi so na fiye da komi har rayuwarka da ke tsakanin hakarkarin naka fa qala umar radiyallahu anhu sai sai na umar ibn khattab ya dalla ta bata gare shi sai ya ce saboda su bayan Allah al'amarin su na Allah ne imam sai na umar ibn khattab lamarin shi na Allah ne lokacin da yace ya fi son manzon Allah fiye da komi gaskiya ce ya fi son manzon Allah fiye da komi ya fi da manzo Allah fiye da ƴaƴan shi ya fi da manzo Allah fiye da iyayen shi ya fi da manzo Allah fiye da komi to saboda gaskiyar lamarin ta sai Allah ya bashi taraki dama abin da ake so abin da a tsani wanda yake zai hau hawar da bawa ya samu taraki zuwa ga Allah watan sidku dawiyin watan gaskiyar niyya ya zan duk abin da zai faɗi haka yake duk abin da zai faɗi haka yake to haka sai na umaru yadda zai faɗi ga baki ya fi da manzo Allah fiye da komi lalle ya zama manzon Allah fiye da komi to wannan ne yasa ya samu taraki take ba a daga ba fa qala umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar yace da Allah tabbata gare shi wallazi anzala alayka alkitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna jambayya yace na rantsa da ubangijin da ya saukar da littafi alqur'ani a gare ka wallahi kai na fi so fiye da rayuwar nan ta wadda na toge ɗazu wadda na ware ɗazu to yanzu wallahi ya rasulullahi na fi son ka fiye da ita fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al'an ya umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'an ya umar yanzu kan umar watan imanin ka yake ji yanzu ya fika da girgiji ne da girgiji ne dibi irin imanin sayyidina umar dibi irin imanin sayyidina umar saboda imanin shi bai shakka saboda imanin shi bai shayin kowa saboda imanin shi bai bai koyo tun da ya shigo musulunci ya ce bai yi kafirci koya ba bai yi wa musulunci koye bayyana za a yi don haka duk koye-koyen da ake a fito a yi musulunci bayyane abinda ake shakka ake shayi a fito a yi sai na umaru kenan amma tare da haka fa duk maganar da ake imanin shi girgiji ne manzo Allah ya ce sai ya fi son shi fiye da komi fiye da kowa har rayuwarsa da ke tsakanin hakarkarinsa sannan imanin nasa ya cika manzo Allah ya ce al'ana ya umaru قال سهل سهل بن عبد الله التستري من لم ير ولاية الرسول عليه دو وند بيغا واتن شوغبانتين النبي صلى الله عليه وسلم akan shi ba fi jami' al-ahwal ma'ana yafi son manzo Allah fiye da komi annabi aula bil mu'minina min anfusihim kenan to duk wanda bai ga haka ba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan halayensa wa yara nafsahu fi milkihi bai ga rayuwa rayuwarsa tana a tafin manzo Allah bai da duk manzo Allah ya ga dama yayi da ita ya sallama to la yazuqu halawata sunnatihi wannan bai dandanan sunnan manzo Allah kaga kenan sunnan annabi kan sai an fi son annabi sunnan annabi sai an fi son annabi don ka kada ka yadda kana magana sunna ka ɗauko takarda ka rubuta ka ce ina aka ce a so annabi ai alqur'ani ne ce a so annabi manzo Allah ne ce a so annabi alqur'ani cewa a fi son annabi sunna ta ce a fi son annabi to wannan shine tafarkin sunna duk wanda bai yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine majibincin sa ba cikin dukkan lamuransa shine abin son shi fiye da komi fiye da kowa cikin dukkan halayensa ba la yazuqu halawata sunnatihi لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سهل بن عبد الله التفسير يجي دوما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ɗayan ku imani shi ba zai cika ba sai ya fi so na fiye da ransa alfaslu sani fasali na biyu kenan kaga yayi bayanin an san yanzu son annabi ashe ba ba ganin dama bane son annabi ba wasu malamai bane suka yi mishin suka ga ai kamata a rubuta cewa lalle a so annabi a ba wasu sahabbai bane suka rubuta a Allah ne ya aiko da ayoyi ya ce wajibi ne a fi son annabi ba a so annabi ba a fi son annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk kunyarsa da tawazu'insa da komi'insa amma saboda haƙƙi ne dole sai an san haka manzon Allah sai da ya bayani yace dole fa sai ka fi so na fiye da kowa fiye da komai sannan ka samu cikakken imani dibi irin tawazu'i dibi irin kunya na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma saboda abin haƙƙi ne haƙƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba zai koya abin da yake haƙƙi ba to yanzu fasalin da imam al-qafi ya lebiyar shine to ita soyayyan nan wani tanadi Allah ya yi mata saboda ibada ce son annabi ibada ne shi ko Allah saboda karimi ne ba ka da komi naka dun nashi ne ba ka jibin aka yi fa guda kai ko rabin aka haka ce wanga tauce ni ne da ba wuta komi naka na Allah ne don haka to Allah ya yi ka yanzu in ya ce kai mai sallah kai mai azumi kai hajji kai kaza kai kaza to sai an baka lada kuma ai ba sai an baka lada ba Allah ya ce ku yi man sallah in ba ku lada karimci ya nuna ma karimi ne ya ce kai azumi ya baka lada karimci ne kai zakka ya baka ai duke ta shi eh kai halifa ne kawai to shi wanda aka halifa ai bai da nashi eh mai abin da yana nan eh kai wakilin ne abin ne kai wakilin Allah ne kai mai dukiya to dan Allah ya ce mai dukiya ya ce ka bayar kai wakili na ruwanka dan ka bayar kuma sai an biya ka to amma saboda karimci na Allah sai ya ce in ka bayar sai ya biya ka sai ya sai ya maka to don haka tunda shi ma son annabi ibada ce to wani tanadi Allah ya yi masoyayyen manzon Allah sallallahu ta'ala sallam in an yi daya a bada goma a in an yi daya a bada ɗari bakwai in an yi daya a bada miliyan biyu ko ba lissafi to za mu ji irin abin da Imam Al-Qadi Iyal ya kawo a cikin abin da Allah ya tanada na sakamakon soyayyen manzon Allah حدثنا أبو محمد بن أتاب لقراءة عليه حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن خلف حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل إمام البخاري كم حدثنا أبدان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن سالم بن أبي الجادي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فقال الله صلى الله عليه وسلم كما الإمام القاضي يقول إسناد ونن حتى كان إمام البخاري حتى كان أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك يقول وترانا من ونياز وجمع الله صلى الله عليه وسلم سيتي متى الساعة يا رسول الله ya rasulullah yaushe ne za a tashi alkiyaman nan alkiyaman nan da ake magana yaushe ne za ta tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma a adadta laha to kai kuma wani tanadi kai mata dan ana ji wanda yace yaushe za a yi buki ya dai wani tanadi ba ka cewa shi za a yi buki ba kai tanadi ba don haka ita alkiyama harka ce ta tanadi don haka wani shiri kai mata ma a adadu talaha wani shiri kai mata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da to ba fa magana alkiyama ba ita harka shiri ce sai an shirya da Allah an shirya da bayan Allah an bi Allah an tsarci Allah an tsoraci Allah sannan ne ake magana tashi alkiyama sai ce ma a da talafe ce ma a adattu laha min kafiri salatin ya rasulullahi to ni dai gaskiya ban tanadi yawan na filfili ba na sallah kafiri salatin malamai na hadisi suka fassara cewa yawan na filfili ba farilla ake yi ba ba yawan farilla ba ita farilla tana nan yankakka matuƙa awa 24 sun yi sai an yi salloli biyar wannan dole ne amma ana maganar nafil fili wala saumin ban tanadi yawan azumi ba na nafila wala sadaka ban tanadi wata sadaka ta nafila ba shine ta tadawi amma abinda na san dinin akwai shi walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu lalle na tabbatar da ina son Allah da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai shi kenan qala sai manzo Allah ce anta ma'a man ahabbta to an yanke zangon ka ji ba maganar ai za a baka lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko kuma ɗari bakwai ko miliyan biyu alfai alfa hasana duk an wuce nan son annabi kana tare da annabi ko anta ma'a man ahabbta to yanzu don Allah sallah miliyan nawa za ta kai ka zama tare da annabi azumi miliyan nawa zai kai ka zama tare da annabi zakkar biliyan nawa za ta kai ka zama tare da annabi amma son annabi ya kai ka tare da annabi za ka sai maza Allah ce an tama aman ahbabta sai shi ke nan ta kwana gidan sauki kana tare da wanda kake so kana tare da Allah da manzo Allah kenan wa an safwan ibn qudama radiyallahu ta'ala anhu هاجرت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناول لي يدك أبايعك فناولني يده فقلت يا رسول الله إني أحبك قال المرء مع من أحبه كما أن حديث البخاري صفوان بن قدامة يشي يدالا تبتا قريش يشي يا هجرة زواج من الله da ya zai hijira zuwa ga manzo Allah sai ya je wajen annabi gashi ga manzo Allah ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah na miƙo man hannunka imamu baya'a miƙo man hannunka imamu baya'a ya rasulullahi fa qult ya rasulullahi inni uhibbuka da da manzo Allah ya miƙo mishi hannu fa na wala ni yadahu manzo Allah ya miƙo min hannunsa sai na ce da shi fa qult ya rasulullah sai na ce ya manzo Allah inni uhibbuka ya rasulullahi ina son ka wallahi ina son ka kaga dai a hito a ce ana son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bariya bace sunna ce sahabbai ke ce manzo Allah suna son manzo Allah don haka mu ma in mun taru za mu ce muna son manzo Allah in muna mu kaɗai za mu ce muna son manzo Allah domin sahabbai sun koya mana mu ce muna son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba lalle ko mutum yana tare da wanda yake so kana so na ko shine ma'ana to mutum na tare da wanda yake so sahabbai suka ce ba su taɓa jin daɗi ba irin radda manzo Allah ya ce almar'u ma man ahabba in ba radda suka shiga musulunci ba radda suka shiga musulunci kadai suka kwatantawa da radda manzo Allah ya ce almar'u ma man ahabba domin sun daukar su iya tasu da manzo Allah nan duniya shikenan sun kare an kare da su shikenan iya kasu da manzo Allah sai Allah ya ce musu ai yadda kuke son shi anan ni ko ba zan raba ku ba yadda kuke son shi anan ni ko ba zan raba ku ba almar'u مع من أحب المرء مع من أحب وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبو موسى وأنس وعن أبي ذر رضي الله عنه بمعناه إمام القاضي إيال يتشي إنا دوانا حديث تهنيوي ديوا كاغا هنير أنس بن مالك غاتا أنكاو واتن أنكا إتشي إمام القاضي إيال يكاو هنير صفوانو sannan kuma ya ce abdullahi bin masudin da abu musa al'ashari da anasu bin malikin duk an ruwaici wannan lafazi daga gare su wannan lafazin sannan kuma abu zarrin algifari shi kuma an ruwaito daga gare shi amma da ma'ana ba da lafazin ba da wannan ma'ana ba da lafazin ba wa an ali radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina ali da Allah ta tabbata gare shi أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ ب- بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga sayyidina Ali aka ruwaice shi Imam Tirmidhi ya ruwaice shi hadisin sayyidina Ali ne shi yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haza bi yadi Hasan ya rike hannun sayyidina Hasan jikansa wanda bai taba cewa jika na ba sai dai ce dana inna ibni hadha sayyidun dan watan dan nan nawa shugaba ne haka manzo Allah yake ce masa sayyidina Hasan to ya rika hannun sayyidina Hasan a dama sayyidina Husaini a hagu faƙala ya ce man ahabbani duk wanda ya so ni mazala sai fara da asulul muhabbat shi ne soyayya asalin soyayya dan duk wanda za a so za a so shi saboda Allah da manzo Allah ne za a so shi saboda Allah da manzo Allah ne za ka sai manzo Allah ya fara da kansa ya ce duk wanda ya so ni kaji asali kenan wa ahabba hazaini yaso ƴaƴan nan nawa guda biyu Hassan da Husaini wa abahuma yaso babansu wa ummahuma yaso mahaifiyarsu kana ma'i fi darajati yawal qiyama a wani da ce kana ma'i fi darajati fil janna yana tare da ni a daraja ta cikin aljanna ranar tashi alkiyama wanda ya so ni ya so ƴaƴan nan na guda biyu kaji ba magana cewa a'a za a bashi lada kaza za a bashi aljanna za a bashi aljanna fa daban kana ma'i fi darajati daban kana ma'i fi darajati tafi tafi ko a aljanna yana tare da manzon Allah duk masoyin manzon Allah masoyin ƴaƴan manzon Allah masoyin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su وروي أن يروى أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أن يروى ونمتم يا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم سيش يا رسول الله يا من ذا الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفئت مع النبيين وإن دخلتها لأراك فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله فدعا به فقرأها عليه وانا حديث شيكما أن رويتا النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen shi ya rasulullahi wallahi kai na fi so fiye da iyalina fiye da ƴaƴana fiye da dukiyata ban iya haƙuri sai na zo na ambace ka ya rasulullahi ban iya haƙuri sai na zo na ganka ya rasulullahi hatta an zura ilaika sai na zo na hatta aji'a fa an zura ilaika sai na zo na ganka ya rasulullahi ban iya haƙuri domin abin da nake tunani ina tunanin wata rana fa zan yi wafati wata rana za ka yi wafati domin wato kullum min alaiha fa kullum min alaiha fa don haka فعرفت أنك إذا دخلت الجنة في تمام النبيين ناسا إن كاشك الجنة إن أنجي الجنة كان عشان تارد مطيم كون النباوة إنا مو إنا كوك أشي بذا مجبا إنا مو إنا قلن وإن دخلتها لا أراك ويكو ما ناشكا توبا لليل إن كنك يا رسول الله فأنزل الله تعالى في الله تبارك وتعالى سوك الدعاير ومن يطع الله والرسول دوان دي بالله يبي منزل الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين daga nan ne aka gano daga cikin alamomi na mahabba son manzan Allah bin manzan Allah daga alamomi ne ba shi ne ba hakikanin son ba a alama ce ta son manzan Allah don haka aka ce man yuɗi'in rasula duk wanda ya da'a ga Allah wa mai Allah wanda ya da'a ga Allah war rasula ya da'a ga manzan Allah fa'ula'ika ma Allah zina na'am Allah alaihi waɗannan suna tare da waɗannan da Allah ya ni'ima gare su su wane ne wata minan nabi'ina na annabawa wasu siddiƙina da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai wa hasuna ula'ika rafiqa wannan karab kakan ta ya isa wannan karab kakan ta ya isa wannan tawaga kan ta ya isa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kira shi faqara alaihi sai aka karanta mai don ta zama waraka gare shi yadda yake son manzan Allah nan yana tare da manzan Allah وفي حديث آخر يعزو أشكم ولي حديثي ندبا كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرفه فقال ما بالك قال بأبي أنت وأمي أتمتع من النظر إليك فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله تعالى الآية حكنا ما أشكم ولي حديثي وأن ابن أبي حاتم الرازي يا كاوشي ya ce a cikin wani hadisin kuma wani mutum ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kura wa annabi ido ko tsaftawa bai ya kura ma annabi ido ko tsaftawa bai fa qala sai manzo Allah ce ba ma baluka bawan Allah lafiya ka kura min ido ko dan ko kashewa ba kai to shine sai sai yace bi abi anta wa ummi ya rasulullahi mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka ma'ana zan ba da su su fanshi rayuwarka zan ba da rayuwarsu gaba ɗaya in fansu ta ka ya rasulullahi ka ji abin da sahabbai ke cewa manzo Allah don haka sun gaskata zancen Allah cewa sun fi son annabi fiye da iyayensu sun fi son annabi fiye da ƴaƴansu da haka ko zai ka ji ce bi abi anta wa ummi ya rasulullahi ko fidaka abi wa ummi uwata da mahaifina na ba da su fansa gare ka ya rasulullahi to sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atamatta min an-nazar ilayka ya rasulullah ina morewa ne in ina kallon ka ina morewa ne saboda na san yanzu wannan damar kaɗai nake da ita ina da rayuwa kana da ita amma sai da ka ne yawmul qiyamati in al-qiyama tayi rafa'aka Allah bi tafdilihi yadda Allah ya saba daga darajar nan taka ko can ma darajar taka tana can koli ko ƙarshe ba mu samu fa anzalallahu al-ayata sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da waccan ayata wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa fi hadith Anas radiyallahu anhu ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik yadda Allah tabbata gare shi abinda manzo Allah yake cewa man ahabbani kana ma'i fil janna duk wanda ya so ni sakamakon soyayya shi gare ni muna tare cikin aljanna kana ma'i fil janna wancan kuma kana ma'i fi darajati yawmal qiyamah kana ma'i fil janna muna tare har cikin aljanna to kaji sakamako Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi sakamako wanda yake na koli mafifici a cikin soyayya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda a gurguje za mu ɗan ji misalai na bayan Allah magabata yadda suka narke cikin son annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da misalai ne waɗanda ba su wuce cikin yatsu ba domin mu ga aikin da ke gaban mu mu ga aikin da ke gaban mu shin muna son annabi muna son annabi to mu auna mu ga waɗancan sahabbai haka suke yi ko kuma ya suke yi wanda ya nuna soyayya su ga annabi sallallahu ta'ala sallam shin yadda Allah ya ce su sun gaskata haka sun tabbatar da abin da Allah ya umarce su da su sun fi son manzon Allah fiye da kowa sun fi son manzon Allah fiye da komi to ina misalai ina shawahidu to shine alqadi iyali ya mai fasali shine fasali na uku الفصل الثالث فيما روي عن السلف والأئمة wannan fasali na uku yana daga cikin abin da aka ruwaito daga salafu abin da salaf malaman magabata magabata to magabata kashi biyu ne akwai as-salafu salih akwai as-salafu salih to as-salafu salih su ne magabata na kwarai waɗanda watan kowa ke gurin ya dangantu da su domin su ke da zankon wannan magabatan su ne sahabbai ma'ana su ne kimma tsoron ruwa ta ginin magabata sahabbai su ne tsoron ruwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu min da haka ce as-salafu salih wal a'imma da kuma abin da aka ruwaito daga a'imma shugabanni min mahabbatihim lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa shauqihim lahu irin yadda suke son annabi da kuma irin narkewarsu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا القاضي الشهيد حدثنا العذري حدثنا الرازي حدثنا الجودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من أشد من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أهدهم لو رآني بأهله وماله وانا حديث إمام القاضي يعني يا كورة إثنالي شيء هارتكا أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة أبن ديكي شوى تبت حقيقة من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأتي من أشد أمتي لي حبا من الله صلى الله عليه وسلم يأتي دقا ما في سويوة duk cikin al'umma ta waɗanda suka fi kowa zafin so gare ni zazzafin ƙauna gare ni wasu mutane ne ya kuno na ba'adi za su zo bayana subhanallah ka san wannan magana da ba maza Allah faɗe ta ba to lallai za ta sha maganganu a ce yanzu akwai waɗanda za su kai sahabbai son annabi akwai waɗanda za su kama ƙawar sahabbai cikin son annabi to ko dai ya lamarin yake manzo Allah ya ce musu min ashaddu ko ba su fi kowa son annabi ba to suna daga cikin waɗanda suka fi kowa soyayya gare ni inji manzo Allah min ashaddi ummati li hubban sai sabbai suka kasa kunne su ji suwa ne sai ce na sun ya kunu ba ba'di wasu mutane ne na daban za su zo bayana yawaddu ahaduhum to kamar ana son a ji ƙarin bayani yaya kimanin soyayya ta su take don haka shi ma kaga imam al-qadi ya kawo wannan hadisi watan daidai inda ake son a samu na mafi misalai na yadda sahabbai ko magabata suka so annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da haka sai ya kawo daga cikin misalan soyayya yace ya waddu ahdum ɗayan su ta kai yana gurin laura'ani bi ahlihi wa malihi ya bada iyalin shi ya bada dukiyar shi yayin kallo daya yayin kallo daya Allahu Akbar. Ya kalle ni kallo ɗaya, ya da kasan ka dibi talabijin minti ɗaya ko kuma sakan ɗaya ƙas an nuno wani hoto a ɓatar. To haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gani ɗaya zai iya bada dukiyar shi da kuma iyalin shi baki ɗaya ya man kallo ɗaya saboda tsananin ƙauna. Allahu Akbar. Za ka ga alhamdulillah muna gode ma Allah ta hajjusan bi ni'matillahi. Watan koma komi, watan muna gode ma Allah ya mana arzikin samun wani rabo ko da mu samu wannan tunda wani rabo daga cikin wannan domin za ka isko mai zuwa maulidi wallahi ba su cin dare mai zuwa maulidi yana iya tashi sha biyu na dare daga wani gari ya ce yana da dan wata jiha wataƙila bai kai waccan jiha sai asuba wataƙila bai kai waccan jiha sai dare ya raba ba ruwan shi da dare ba ruwan shi da dan washi ba ruwan shi da dan kwanta kwanta da sauransu shi dai annabi kawai ke gani kuma in ya tafi can inda zai sai ba har ce mai za a to kowa ya shirya a saurara za a nuna annabi minti daya kowa na ba haka za a yi ba a'a tattaunawa za a yi cikin manzo Allah to ka kwatanta ya in ya tafi za a ce to kowa ya saurara ya natsu sakan biyar za a yi wata walƙiya kowa ga manzo Allah ya kake ganin yadda za a yi alhamdulillah alhamdulillah wa mithluhu an abi dharrin an karbo misali shi daga abu dharrin al-gifari na cewa min ashaddi ummati li hubban nasu ne kunu na ba'di wa taqaddama hadithu umar radiyallahu anhu hadithin sayyidina umar ya gabata yadda Allah tabbata gare shi wa qawluhu lin nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma zancen da ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu alqadi iyale ce ba bukatar sai na sa kawo shi mun dai ji irin yadda sai na umure ce da anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna jambayya wallahi ya rasulullahi kai na fi so bayan ya ce kai na fi so fiye da ƴaƴana fiye da mata fiye da komi da ya samu taraki sai ya fi son manzo Allah fiye da rayuwar tashi wa ma taqaddama an sahaba da abin da ya gabata daga sahabbai fi mislihi a cikin misalin wannan yana da yawa وعن عمرو بن العاص عن كرؤون عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم shi amrul as abin da yake cewa wallahi ba wanda nake so kamar manzo Allah ma kana ahadun ahadun din nan baban shi ne ahadun din nan dan shi ne ahadun din nan matan shi ce komai ya shiga don ga asirri na arabiya in na kira ta zamo ta zo a siyaki na nafayi to tufidul umuma tana karantar da umumi ta ce wa in min shay'in illa inda la khaza'inu wa la yuhituna bi shay'in kaga shay'in din na kira ne to saboda siyakin nafayi da yabi ta ce shay'in komi wa in min shay'in illa inda la khaza'inu komi to da haka sai ce wa ma kana ahadun babu wani mutum ɗaya kowa bai shiga kowa ba wanda watan na fi so fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana hadun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an abdatu binti khalid ibn ma'dan haka na an karbo daga abdatu diya khalid ibn ma'dan tana daga cikin imamu ibn hibban ya karanta ya kawo ta a cikin as-sikat kitabul sikat ita abdatu bintu khalid ibn ma'dan wata diya khalid ibn ma'dan ce sahabi ne قالت أبن تتي ما كان خالد يوي إلى فراش إلا يسميهم ويقول وهو يذكر من شوقه إلا وهو يذكر من شوقه تتي بابنت خالد بن معدان bai taɓa kwanta shinhiɗa ce ba ta bacci face ya riƙa bita da kasan alarma na tilawa eh alarma na tilawa ko ya ɗan kwanta haka kayan bacci ɗauke da sai ɗan kamo yana ɗan yi bacci ya kwashe shi to haka yake tilawar manzon Allah da sauye shi yace ma yace illa wa huwa yadhkuru min shawqihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min almuhajirin wal ansar da muhajirai da lansaru yusammihim yana ambatan su wani ya tahi wani ya tahi wani yana ta ambatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluhum asli wa fasli wa ilaihim yahinnu qalbi sufa ne asali na sufa ne reshe na zuciyata tana tsananin shauki zuwa gare su ɗala shauki ilaihim fa'ajjil rabbin abdi ilaika yace shauki na yayi tsanani yayi yawa zuwa gare su ya ubangiji ka gaggautar da karɓa ta in ta in same su Allahu akbar kai ka san soyayya ta kai soyayya yadda wani da ya ji dan zazzabi yana ganin kamar mutuwa ke zai rude bai son ya rabu da duniya amma ga wannan cewa don Allah ta taho don ta kai sojan manzo Allah ta taho mutuwar rabbi ajib ya ubangiji ka gaggauta abdi ilaika hatta ya giliba hunnu haba ce kwashe shi haka haka yasta ta ce ga halin da yake ciki warwi an abi bakarin an karbo ruwaya daga sayyidina abubakar annahu qala abinda sayyidina abubakar yake cewa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqqi yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kai annabi ne yace yace la islamu abi talibin kana aqarra li aini min islamin yace wallahi la islamu abi talibin wallahi musuluncin abu talib babban manzo Allah ya nahi so ne bisa ga musulunci ne min islamihi sai a juwane ne hidin sai baban shi abu kuhafa ya yi son musulunta abu talib bisa daga musulunta baba ne abu kuhafa Allahu akbar yace abin da yasa ya ali aba kuhafa abahu aba kuhafa wadhalika anna islam abi kuhafata anna islam abi talib kana aqarra li ainika domin ya rasulullahi na san dai in awo za a yi ka fi son musuluncin abu talib bisa ga musulunta abu kuhafa kaga don haka na fi son abin da ka fi so kaga ya fi son musulunta Abu Talib don ita manzon Allah ya fi so fiye da musulunta tare da manzon Allah na son kowa musulunta amma dai in zaɓi ne to ya fi son musulunta Abu Talib don ita manzon Allah ya fi so Allahu akbar wa nahuhu an Umar an karbo misali shi daga Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala lil Abbas an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-Khattab لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم abinda sayyidina watan sayyidina umaru ya ce ya ce ma abbasu wallahi a ce ka musulunta na hiso na yi bisa ga musulunta haɗabu babana umar mu haɗabu da ake cewa ya ce domin musulunta ka na san ita manzon Allah zai fi so وعن ابن إسحاق عن كربون ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وتن أقول كما ودى أن كشف بابنتا أن كشف دم أوانتا وزوجها أن كشف مجنتا يوم أهد الران ياكل أهدو تعالى من الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت سيتدرزاغو لجم سكن مدينة حق أهدو سكن تاشي عنكلي faƙala ta ce ma fa'alar sunullahi sallallahu sallam to ya halin da maza Allah yake ciki ba ta tambaye ni halin babanta ba ya halin dan uwanta ya halin mijinta a duk ba tambaya ba qalu khayra suka ce maza Allah yana nan cikin koshin lafiya da alkhairi huwa bihamdillahi kama tuhibbina yadda kike son ganin shi yana nan hakan qalat arini kununa man shida a wata riwaya ta ce a aruni kununa man shida hatta an zura ilai har in gan shi falan mara atuhu lokacin da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta kama gezazzanin manzo Allah haka tana girgiza tana cewa kullu musibatin ba'daka jalal duk musibar da ba ta rashin ka bace to ba komai bace duk musiba in ta taho in dai kai ka hita ya rasulullahi to ba komai bace kaga abin da suke karanta rashin babanta ba komai bane tunda manzo Allah ya rashin mijinta ba komai bane tunda manzo Allah ya fita rashin dan wanda ba komai bane tun da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsaka wasu ila ali radiyallahu anhu an tambaye sayyidina ali yadda Allah tabbata gare shi kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya soyayya ku take ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama qala sai manzo sai sayyidina ali yadda Allah tabbata gare shi sai ya ce kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على السماء yace wallahi sai da sai na Ali ya rantsa yace wallahi manzon Allah muka fi so fiye da dukiyar mu an ji sai na Ali sai fara da dukiya ya bi usulubi na Qur'ani domin yadda Allah ya sanya kaunar dukiya cikin zukata wani yana rabuwa da ɗane saboda dukiya yana rabuwa da ɗane ya salwantar da rayuwar shi ma ko ko in ta salwanta bai damu saboda dukiyar shi an samu haka nan don haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi misali sai ce inna ma amwalukum sannan ya ce wa auladukum fitna inna ma amwalukum wa auladukum fitna to shi ma irin wannan yaƙin ne sai na aliyu sai ya ce kana wallahi ahabba ilaina min amwalina sai fara da dukiyar wallahi manzon Allah muka fi so fiye da dukiyar mu wallahi manzo Allah muka fi so fiye da ƴaƴanmu wallahi manzo Allah muka fi so fiye da iyayenmu maza wallahi manzo Allah muka fi so fiye da iyayenmu mata yace kai wallahi manzo Allah muka fi so fiye da ruwa mai sanyi mai gardi lokacin kishirwa irin kishirwar da ta kusa ka kashe mutum kurdin ruwa guda zai ke rayuwar to irin wannan yadda za a ji gardin da daɗin ruwan sun ceci rayuwa to sun fi son manzan Allah fiye da wannan ruwan da ya ceto rayuwa sallallahu ta'ala ya sallam wa an zaid bin aslama ya an karbo daga zaid bin aslama kharaja umar radiyallahu anhu laylatan yahrusu yahrusu nasa an karbo daga zaid bin aslama yace wata rana sayyidina umar ya fite na gadi irin gadi din nan na da ake na vigilante na na tsaron gari to sayyidina umaru yana sarkin musulmi shi ke aiki irin waɗannan na 'yan banga a zagaye gari ana tsaron gari da shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala abin da sayyidina umaru ya ce fara bahan sai sayyidina umaru ya hango wata wata fitila a wani gida wa idza ajuzun tanfushu sufan wa taqul ko da ya matso kusa sai ya ga ashe wata tsohuwa ce take kadi kadi wannan da ake na auduga a mai da ita abawa to shi ne take yi tana kaɗi ta ƙulu tana cewa ala muhammadin salatul abrar sallaha alaihi tayyibun al-akhyar قد كنت قواما بكا بالأطهار يا ليت شعري والمنايا أدوار هل تجمعني وهبيبي الدار an salatin kubutattun mutane abraru kubutattu ya tabbata ala muhammadin a bisa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kubutattu na mutane da aljanu da mala'iku da sauransu kubutattu to salatin su ya tabbata ga manzo Allah salla alaihi tayyibun al-akhyar da da masu tsarki su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ad kunta qawwaman ya rasulullahi kaga kamar tana ma jigin rayuwar manzo Allah kaga su sahabbai da tsohon su da yaron su da namiji da mace kullun annabi ne a cikin zuciyarsu kullun annabi ne a cikin zuciyarsu kaga tana daki wa tsakiyar dare ba amma ba ta mance da manzo Allah ba tana kadi abin da ke ɗaya mata kewa kenan tana ma jigin rayuwar manzo Allah tace tace ya rasulullahi irin wanga lokacin dare ya tsalala kad kunta qawwaman mai yawan kiyamun laili kake bukan mai yawan kuka kake bil ashari karshen dare ya laita shi'iri kai shi karamin sani na wal manaya aqwar mutuwai kala kala ce ita mutuwa kala kala ce kowa da illa Allah ya aje tafarkin shi ni ban san yaushe ne za ta zo ba me ya sanadin ta ba ni dai abin da nake so hal tajma'uni wa habibiyad dar ina ma wani gida ta hada ni ga ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da tsohon nan ke faɗi ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa umaru ya biki sayyidina umar yana jin waɗannan baitotan sai ya aje maganar bijilante sai ya zanna ya kama wuri bakin kofar ɗakin ta bakin gidan yana zuba kuka ita kuma tana ciki tana zuba waka tana yaban annabi shi kuma yana yana zuba kuka radiyallahu ta'ala anhu wa fil hikayati dulun imam al-qadi yace hikayat tana da tsawo kwarai da gaske وروي أن عبد الله بن عمر خدرت رجله وأن رواية عبد الله بن عمر قفص تاي تندرمي تاي كمبري إن إرن شيوان نن وأن قوها ذاتي بفقري فكون تاي ونن سيأك شيء فقيل له أذكر أحب الناس إليك ka ambaci wanda duk ka fi so cikin mutane a wajenka ka ambaci duk wanda ka fi so fasaha sai abdullahi bin umar ya yi ƙara يا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فانتشرت سيغا تتافج سيغا قفا تافج ولما حتلر بلال بلال بن ابي رباح واتنشيني لببن لا داني مزا الله صلى الله عليه وسلم لو كتن دي كي غرغرا يا كي غرغرا نادت امرأته سيما تشتري اكراواه هذنا يا بكين سكينا نابننا لا لا تمجينا زي متو faƙala sai ce wa tsaraba ya daɗina da farin ciki na ni ban zama kin ciki ba gadan alƙal a hibba muhammadan wa hibba ya ce gobe gobe za mu haɗu da masoya ki ce mun bakin ciki ina na ga bakin ciki ni ban ga bakin ciki ba farin ciki na gani gadan alƙal a hibba gobe za mu sadu da masoya suwane ne sai ce muhammadan wa hibba manzon Allah da sahabbansa manzo Allah da tawagarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haka na ma an ruwaito wata mata qalat ya Aisha ta tace mu ummu min Aisha ikishi fi qabrin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaye man kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kashafat laha sai ta yaye ma baiwa Allah nan labule ne kawai sai ta yaye mata kabarin dama yana dakin mu'min Aisha sai ta zo ta ce ya ummul mu'minin dan yaye man labule yi min izini in ga manzo Allah ya ce fa kashe fatlaha sai ta yaye ma wannan matan fafakar sai kawai ta kece da kuka hatta matan hatta yi wafati subhanallah walamma akhraja ahlu makka zaid ibn tafina lokacin da mutanen makka suka fito suka fito da zaid ibn tafina min haram daga harami ya kuturu dan suka ce shi qala lahu abu sufyan sai abu sufyan ya ce masa abu su gano na harbi yace an shudu Allah ina hada ka da Allah ya zaidu ya kai zaidu atuhibbu anna muhammadan al'ana indana makanaka yudrabu unuquhu wa annaka fi ahlika ya kake gani a ce yanzu kamun nan da muka yi maka a ce muhammadu ne muka kama subhanallah muna bugunta wa annaka min ahli wa annaka fi ahlika kai ko kana can cikin iyalinka ya zaka ji kana can cikin iyalinka فقال زيد سي زيد يشي والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي باوي يلا هنونكو با آآ يلا تاي إندي كتكين إيالي ني أشي كايا تاسو كي banjin daɗi ko kaɗan ni kuma ina cikin iyalina ba wai yana hannu ko yana cikin iyalin shi a ce ƙaya taso kai babu abin da ya kai bakin cikin haka gare ni faƙala abu sufyan abu sufyan ya ajiyar zuciya ya ce ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا يتكتب tun da nake ban taba ganin wasu mutane ban taba ganin wani mutum ba ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada ban taba ganin wani mutum na son wani mutum ba irin yadda sahabban annabi muhammadu ke son annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu sufyana yake wannan shida wa an ibn abbas an karbo daga abdullahi ibn abbas كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم خلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض ولا خرجت إلا حبا لله ورسوله in annabi sallallahu alaihi wasallam zai karbi mubaya'a ga mata sai ya rantsa da su ya ce ki rantse da Allah ba kin mijin ki hito da ke ba yan sakin hijira daga makka zuwa madina ba kin mijin ki bane ba kwadan zaman makka ba kwadan zaman madina ya sa ki hijira ba bakin hito bane dan hijira sai don Allah da manzo Allah sai ta ce ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulihi ووقف ابن عمر على ابن الزبير بعد قتله واستغفر له وقال كنت والله ما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله wannan shi ne imamul qadi iyalai rufe da shi wanda kamar yadda na ce sai dai abu ga misali abu ga misali amma kewayewa bai yi wa amma akwai wani abu wanda zan dan istidrake shi kadan da haka ko ai magana sayyidina abubakar ai magana sayyidina umaru ai magana sayyidina ali amma ba kawo magana sayyidina Usman ba radiyallahu anhu shi ma sayyidina Usman misalan shi wanda ya nuna a cikin son Allah da manzon Allah sun isa domin in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayye ko yaki in yayye ko yaki a kawo ya kafa gidauniya ta yaki sayyidina Umar in ya kawo dukiya sai hankalin kowa tashi sayyidina Usman in ya kawo dukiya sai hankalin kowa tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa dukiyar dinare ne za a zube da kasan an zube hatsi ba auna ba haka sai na usmanu zai zube dukiya yana shafa ta yana ma darra usman ma fa'ala ba da yawmi kai usmanu duk abin da ya sha daga yau duk abin da usmanu ya ya sha radiyallahu anhu manzo Allah ce Allahumma inni uhibbu usman fa ahibba in manzo Allah na taba dinaran da sayyidina usman usman ya kawo sai ce Allah ina son usmanu Allah ka so usman Allah ina son Usman Allah ka son Usman ma darar Usman ma fa'ala ba'da al-yawm domin abinda zuciya take rowa da shi shi sayyidina Usman yake bayarwa saboda son Allah da manzon Allah shi yake bayarwa bai jin komai bai ganin girman zuciya zaka shi radiyallahu anhu yake cewa Usman bin Nuraini hafizu zikrihi wa qad tamma minhu lil amin bururu sayyidina Usman mahaddacin Qur'ani nan duk abin da ake ce mu nagarta da biyayya tsakanin shi da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya cika saboda haka yan uwa abinda muka gani wannan kaɗan ne daga cikin kaɗan na misalan watan son Allah da manzon Allah na bayin Allah in muka ruhe da shugaban masoya Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam wanda ya nuna ma duniya yadda za a so manzon Allah shine Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sunan shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala anhu ya narke a cikin son manzon Allah bai ji bai gani yace da an ambaci sunan Annabi zai ji har jikin shi ya kama karkata sai jikin shi ya kama karkata da an ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi jikin shi ya kama rawa ya kama karkata sannan da an ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ina alƙali ina tawada ina alƙali ina tawada ina takarda yanzu yanzu sai ya rubuta su bai tuta ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in shiru yayi yace manzon Allah ne cikin zuciyarta shi nake tunani tarani wa inni ghaibun fi hadira wa fata lisanan ma takinu sudur eh in ka gani ka ne gani ga ne halarci amma wa inni ghaibun fi na faku cikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da ka ga dai isharar nan ce da manzon Allah ke cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di يود أحدهم لو رآني بأهله وماله والحمد لله da shehu suka ɗau wannan godarin sai da suka kai har suka wuce eh ba wai laura ani da ahli wa malihi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fa kuwa gare shi bai fa kuwa gare shi ko kadan da zuci da ido alhamdulillah ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarkin Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan tafarki Allah ya mana muwafaqa Allah ya tabbatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta zamo tsanin saduwan mu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta amfanar da mu duniya da lahira da jahil rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta zamo tsari da kiyayewa da aminci da kariya tsakaninmu da dukkan sharri na zahiri da na batini bi jahil rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda suka shirya wannan maulidi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka ma shugaba Sayyid Malam Nuru da mahaifinsa da sauran waɗanda su ne suka yi tsaye akan tabbatuwar wannan zama ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara albarka da arziki a wannan anguwa albarkan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته هو بعد الجمعه كيلان أخوي محمد بن منصور يمشي غدا سيد المال أحمد مكرا ساكنان تلقون محبته صلى الله عليه وسلم يروى منجي son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai na ga dama bane ba ya kamata bane ba na ga ya dace bane dole dole ana wajibi ne kuma wajibin da in ka bar shi musulunci kama ya samu matsala muna fata Allah ya azurta ƙara soyayya da manzo Allah soyayya ta gaskiya da kuma jin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga shugaba mai girma a cikin Muhammadu Mansur Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki Allah ya kara lafiya Allah ya kara sarki Allah ya kara shi mala Ahmad lafiya da sauran bayan Allah baka albarkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da malam ke gabatar da musabarar sana ga isuwar shugabanni masu girma akwai asidi malam Rubal dan Ustaz da malam Sunusi Samuru da Alhaji Mahmudu Malamu da sauran manyan baki da suka zo wannan wuri dab da ƙari wani malam kuma na ga isowar shugaba mai girma a kogo malam abdulhakim muhammad yaqub wanda shi ne zai ƙara ta'aliki akan wannan munasaba mai alfarma wannan mutabara da shugaba mai girma a kogo muhammad mai soyayi kamin gabatar da shi malam nura ya nemi a gabatar da zikiri minti biyu zuwa uku ya ɗan raba abin da ba a raba sannan a ba malam ya ta'aliki wannan karatu da shugaba mai girma ya zuba mana Allah ya saka mai kai dan kira ba ki da shamsu nan ke zuwa biyar da wannan zake kaje shi mala aminu sitti yana gaba yana farin cikin ga yan uwa maulidin sa da shi da ɗan kwamitin sa wanda suka samu shiryawa a gangaren kofar bani na asibitin marna ranar asabar mai zuwa karfe hudu da rabi na maraice insha Allah rabbi haka kuma akwai shi a nan zawo kusan zawo shi mala ali ne kantina ya alaga abuwa ne goro wanda shi ma za a ranar laraba shi kuma bayan sallar isha haka shi ma akwai na malam alawi wanda shi ma za a yi shi alhamis insha Allah rabbi abu kuma ne yaron fa gobe insha Allah rabbi muna fata Allah ya muna wafaka akwai shi kuma a da dare yau a gidan yan fata kwarin zawon shi ma da alina kan shi yau insha Allah mu shi Allah ya bani ku halarta a barkan da dan Allah sallallahu alaihi wasallam haka gari shi da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وسلم يا رسول الله وسلم يا رسول الله وسلم يا رسول الله وسلم يا رسول الله وسلم يا رسول الله وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ألا لا فإن الله لا إله إلا الله ألا لا فإن الله لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله